بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله yankwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu don gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ya sake ba mu dama inda za mu ci gaba da karatunmu na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثاني والعشرون حديثنا عشرين دبيو عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة قال نعم يتمنى حديثي wanda aka samu daga jabir dan abdullahi wanda kuma muslim ya ruwaito shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana wannan hadisi wanda yake mai muhimmancin nasiha shi wanda mai ruwaito hadisi shine Abdullahi bin Jabir Abdullahi ɗan Jabikin nan su duka biyu manyan sahabban annabi ne sallallahu Alaihi wasallam kuma shi Abdullahi baban na Jabir wannan baban mai ruwaito wannan hadisin shi Abdullahi istu shahida Abdullahi hada bi Uhud ya samu shahada a yakin Uhud aka kashe shi shi Abdullahi baban na Jabir وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لابنه جابر قد الناش جابر ما أنا عندي مريت وانا حديثا أي بني يا كي دانا يا كي كرم دانا ألا أبشرك ثم ذن باك البشر به أن الله عز وجل سوى الله عندك يا بوا يكم يا جرمما أحيا أباك يا را يد بابنك فقال سيتي مشي تمني كي كي قولي كي فاته faƙala sai baban sai baban ya ce ma'ana shi abdullahi faƙala sai ya ce atamanna ya rabbi ina fata ya ubangiji an tu'i da ruhi ka maido min raina wa taruddani ila ila dunya kuma ka maida ni zuwa duniya hatta uqtala marratan ukhra har a sake kashe ni wani kashewa na biyu Allahu akbar قال منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي سي الله يتي ما عبد الله إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون لليني ني نار جينا حكم تتشي واسوباي إن سكرجي سكموتو تباس كوما ودنيا الله أكبر معنى شي جابر كان أن عبد الله annabi yake bashi albishir ga abin da ya faru da baban shi bayan baban nashi ya rasu da aka kashe shi a yakin Uhud Allah ya rayar da shi yace mishi Allah ya tambaye shi yayi guri yayi fatan abin da yake so a wurin Allah sai ce yana so a maida mishi ran shi a maido shi duniya a sake kashe shi Mana wannan annabi ya nuna mana muhimmancin kashe mutum ya samu shahada kenan daɗin da ya ji ne har yi fata a wurin Allah a sake maido shi duniya ma a kashe shi kuma ya sake zama shahidi sai Allah ya ce a wannan kuma ba ya samu mutum da na riga na hukunta in mutane suka zo suka mutu ba su koma duniya Allahu akbar wa kana alaihi daynun kuma ya kasance yana da bashi wa taraka ha'itan ay bustanan kuma ya bar wani katanga wani kewaye ma'ana wata garka yana da garka shi da ya rasu shi Abdullahi baban Najabir fa bazala Jabir li gharama'ihi sai Jabir kin dan ya bada shi ga masu bin bashi ga baban shi jami'a samarihi dukkan 'ya'yan iccen garkan falam yaqbaluhu sai suka ki amsa wala radau bil imhali kuma suka ki yarda su mishi jinkiri su dakata mishi har Allah ya hore ya basu wala mai kun fi tamarihi kifayatu dani kuma a cikin abubuwan da yake da na ƴaƴan tangarkan bai da abin da zai ishe biya dainihin bashin da suke bin baban bashin nasu wanda suke bin baban shi fa zakala zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai Jabir ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga matsalar da ake ciki fa amarahu bi jaddiha sai ya hore shi ya yanke mana ya yanke amfanin ai qat'iha ya yi girbi ya giggirbe kayan amfanin garkai wal'ala kullu sinfin sai sa kowane nau'i na kayan garkai ala hidatin akan shi kadai ma'ana wahadahu shi kadai ya wawware kowane nau'i nau'i daban-daban summa tafa sallallahu alaihi wa sallama biha sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kewaye wannan kayan amfanin gonan wanda Jabir da Abdullahi ya ciccire su annabi sai zo ya kewaya su Allahu akbar wa amarahu an yakila sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore shi cewa ya auna min min min wahidin minha daga ɗaya daga cikin nau'i nau'in nan da ya auna fa wafat daina sai ga shi tuka mishi bashin ya biya mishi bashi Allahu akbar ta ku dukkan tagarkai bata isa ba amma da annabi ya sa shi girbi annabi ya kewaya ta sai Allah ya albarka a cikin ta da aka auna nau'i guda sai ya biya bashi wa fadala ma'adahu as'un kasiratun hayye saura bayan wannan ma tiyoyi da yawa Allahu akbar eh a wata ruwaya ma aka ce hayye sauran kwatan kwatan abin da suke samu na kowace shekara eh an yi maganganu da yawa irin na abubuwan alkhairin da da ya samu eh sababin wannan kewaya wadda annabi ya ma wannan amfani kuma wanda suke bin bashin kano min al-yahudi sun zamanto daga yahuda ne fa'ajibu min zalika sai suka yi mamakin hakan واستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه في ليلة واحدة سبعا وعشرين مرة في قضاء دين أبيه الله أكبر سننكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماما جابر دم عبد الله غافر da Allah tabbata a gare shi a wurin Allah fi lailatin wahidatin a cikin dare guda sab'an wa 20 marra so 27 annabi ta roƙa ma Allah jabir Allah ya gafarta mishi fi qada'i dayni abihi cikin biyan bashin nan da yi na baban shi فقال سي النبي تمشي يا جابر يا كي جابر قضيت دين أبيك غفر الله لك وهكذا الله أكبر إتي كاجي باش بابنك تو الله يمك غفر كما هكذا الله أكبر وعمي آخر عمره كما سي مكبتا شي جابر ما عبد الله كاشر رأي وشي كما يند ديوا دك تنسى النبي الله يجرى بيس دا مكبتنا سعد بن أبي وقاص وتوفي بالمدينة كما يارس شي جابر أننجر المدينة سنة ثلاث وثمانين سنة ثلاث شكرا ثلاث أو ثمان وسبعين تكين شكرا تا سبعين دا أكو كو سبعين دا تقص عن أربعين وتسعين سنة ينال شكرا قوميا ترى دا هدو سيكما أباني نام عثمان نام عفان شي يمشي صلى كما شي جابنا عبد الله وكان من الحفاظ يا زمان سينا دا تكين مكرنتا al-muqtazina fi riwayat wanda suke yawaito cikin ruwaya yana daga cikin mahabbatan alqur'ani shi jabir da abdullahi ruwiya lahu an ruwaito mishi jabir da abdullahi alfun wa khamsumi hadisin wa arba'una hadisan Allahu akbar hadisi wanda ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam jabir da abdullahi dubu da ɗari biyar da arba'in da yawa za ka ji ana yawan ta kamar an jabir na an jabir bin abdullahi to wannan shi ne to wannan hadisin wanda ya ruwaito na yau anna rajulan jabir bin abdullahi yace lalle ne wani namiji to an ce namijin nan ismuhu nu'man sunan shi an-nu'man bin qawqal shi nu'man dan qawqal kin nan aka ce shi ma zan to sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya halarci yakin badar ma sannan kuma an kashe shi a uhud yana matsayin shahidi radiyallahu anhu dan haka babban mutum ne shi kan shi wanda jabir kin ke bada labarin shi a cikin wannan hadisin da yace wani namiji sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wani namiji ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in ji jabir dan abdullahi yake ba mu labari to namijin da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam to shine aka ce shine annu'man dan qawqal wanda shi ma kuma wani babban mutum ne sahabi ne ya je yakin badar an kashe shi a uhud kuma shine wanda ya faɗa shi nu'man kin a cikin wannan yakin nan yace aqsamtu alayka na rabbal izzati na yi rantsuwa akan ka ya ubangijin buwaya la taghibu shamsu rana ba za ta fake ba hatta a ba'a bi arjati hadhihi khadra aljanna har sai na taka da gurguncin wannan nawa sai na taka tsanwa aljanna kafin rana ta fada yi rantsuwa ga Allah فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم a gare shi yace inna nu'mana lalle ne nu'man zanna billahi azza wa jalla khairan yayi zato ga Allah wanda yake ya buwa ya girmama ya mishi zaton alkhairi fa wajadahu inda zanni sai ya samu Allah a inda yayi zaton nashi ma'ana sai ku aka kashe shi Allahu akbar eh da aka shiga yakin mai ranzu a rana bar ta fada sai ya taka tsanwa aljanna da wannan gurguncin nashi shi ne Oman kin wanda wanda zai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zamu faɗa cikin wannan hadisi to shikenan eh annabi kuma sai ba da labari yace fa laqad ra'aytuhu haqiqa na ganshi ya ta'u yana takawa fi khadra'iha cikin tsanwan na aljanna ma bihi arajun babu ma wani gurgunci a tare da shi Allahu akbar to shi wannan Nu'man kin sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ma'aiki tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi fa qala sai yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ara'aita yanzu annabi kana gani إذا صليت المكتوبات إذا نسلات سلولي أبن فرلن تاوى معنى سلولي بير وصمت رمضان كما أزمت وتن رمضان وأحللت الحلال كما حللت حلال معنى ن ن ن قدرت سي حلال تنشي كما أيكة أبن دي واجبت قريني وحرمت الحرام كما حرمت حرام معنى ن قدرت حرم تنشي كما هنو دقشي walam azid ala zalika sha'an kuma sai ban ƙara komi ba akan wannan na ayyukan ayyuka na na bin Allah bakin nan kawai na tsaya adkhulul jannata yanzu annabi na shiga aljanna qala na'am annabi sallallahu alaihi wasallam yace eh kwarai ko zaka shiga Allahu akbar to wannan ka gani irin fadala kenan ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi wannan babban bawan Allah Nu'man wanda ga irin dama daraja daraja daraja wanda ya samu wanda har wurin kashe shi da aka yi kuma a yakin Hud ne aka kashe shi kuma ya samu ya halarci yakin Badar ma tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kuma gashi irin tambayar da ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya aikata wa'annan abubuwan kuma bai kara komai ba shi sai shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kwarai ku zaka shiga to kuma da dai an yi maganganu akan ma'anan lafazin wa'annan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam an ce ko da ba a ce an kara komai ba kaman dai komi da komin ne tunda an ce in aka ce na aikata halal to a nan ba a zano su zakka da su haji ba wasu malamai sun ce tana yiwa dan ko ba a haram ba a farlanta su a lokacin ko kuma bai da ikon yin tun da su dama sai mai wadata ko kuma wasu suka ce a kawai dai ma'anar za a bi ko kuma suka ce a da yake ma kuma na halalta halal to ko da bai zano sauran abubuwan ba kenan ai komai da komai na ibada ya shiga ciki to ala ayi halin dai ko haka zahirin magana aka bi tunda ai yace ban ƙara komi ba akan wannan sai zan shiga aljanna annabi ya mishi zaka shiga to wannan duka abin da zamu lura da shi ai dama rahama Allah ita take shigar da mutum aljanna ba yawan aikin ba dace ne kawai ake nema eh kuma kar mutum ya mamaki ce ai hadisi da yawa sun sha cewa kaza kaza yana shigar da mutum aljanna ko kaza yana hana mutum shiga aljanna ai duka dai rahaman ne za ta janyo ko da wannan ya zama to sababin to da rahama Allah ba ta yarda ba da ba zai yi wannan abin ba ma har ya dace shigar da shi aljanna kenan har yanzu dai rahamar ta Allah ita ce take shigar da mutum aljanna da haka ka ai mamakin ya ce ban in ya ce ban ƙara komai zan shiga aljanna annabi ya ce eh ai an samu wanda ran ma mun karanta sai wani hadisi wanda shi bai ma yi bauta ko guda ba musuluncin kawai shiga kuma ya mutu Allah ya sa shi aljanna Allah mana muwafaka da haka kawai muwafaka ne ake nema cikin abubuwa ba wai ayyuka ba idan Allah ya yi nihin mutum zai shiga aljanna to sai ya shiga aljanna ko me yake faruwa kuma idan Allah ya nufin mutum zai shiga wuta sai ya shiga wuta ko me yake faruwa dan haka kar mutum yayi wani abun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lan yadkhila ahadan amaluhu aljanna babu wani mutum guda wanda aikin shi zai shiga da shi aljanna sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah ko kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam aikin ka ba zai shiga aljanna ba zai shiga da kai aljanna ba qala wala ana yace ko da ni illa an yataghammadani Allah bi fadlihi wa rahmatihi sai dai in Allah ya girmiyar da ni da baiwar shi da kuma shin kanshi tabaraka wata'ala kenan in Allah ya muni rahama da fadalar shi da baiwar shi da rahamar shi to shine zan shiga to annabi sallallahu alaihi da kanshi ya yi nuni zuwa haka da haka kenan kawai abin da ake nema a samu muwafaka a samu muwafaka kawai dacewa daga Allah kamar yadda aka ba da labarin cewa an samu wani wani wani daga cikin masu bautan Allah na bani Isra'il ya zama to yana bauta ma Allah a cikin wani tsibiri ba la ya arifu ha ahadun babu wanda ya san wannan tsibirin wa ambata Allahu lahu shajaratan sai Allah ya tsirin mishi wata itaciya rumman ta rumman ya akul minha yana ci daga cikin ta wa aini ma in tarwihi da kuma wani idan ruwa wanda take kosar da shi fa baqiya sai ya wanzu kadalika a haka na 500 sana shekara 500 kuma sa'ala rabbahu azza wa jalla sannan ya roki Allah ubangiji wanda yake ya buwa ya girma an yaqbidahu sajidan cewa Allah ya jinkiran shi yana mai sujada fa fa'ala sai ya aikata haka nan fa akhbara anhu alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari akan wannan bawan annahu yu'ta yawm al-qiyamah cewa za a zo da shi ranar tashin kiyama fa yaqulu Allah ta'ala sallama cikin sarki yace idhabu bihi ila al-jannah ku tafi da shi zuwa aljanna bi rahmati da jin kaina fa yaqulu sai yace ya rabbi ya ubangiji bal bi amali a tafi da aiki na ko fa yaqulu sai Allah yace hasibuhu to kuma shi hisabi ala shukri ni'mati hasatul basar akan godiyan ni'iman ji ji na mana ihsasi na na gani na aka ce his abu wanda yake na ake jin wani abu sababin shi kamar gani ko kallo ko taba ko shafa ko sauran to ya aka dauki gaba ta duba kadai Allah ya ce to amshi hisabi akan ni'iman godiyan ni'iman kallo kadai na ido to shikenan fa yuhasabu to sai ana aka yi mishi hisabi فلا تفي عبادته بها سيبة تكي عبادة شي بشي با يقول sannan kuma sai wannan bawan ya ce ya rabbi ya ubangiji alkhilni aljanna da Allah ka shigar da ni aljanna bi rahmatika da jin kanka fa yaqulu sai Allah ya ce idhabu bihi ilaiha bi rahmati to ku tahi da shi zuwa aljanna da jin kanka dan haka kamar yadda na faɗi kar ai mamaki in yace in ban ƙara kunjin su alzai komi dace ne in Allah ma mutum dace shi kenan kuma ai rayuwar ta shi za a ji ba har zuwa mutuwa shi irin dacen da ya samu badar kaɗai da ya tafi ya ishe shi eh wanda annabi ba da labari sai Allah ya tsinka ya ce ku aikata da abin da ku aikata mutanen badar na ya ce ku zo ya halarci badar kuma ya halarci uhud kuma a uhud ma aka kashe shi kuma ga irin kafin a kashe shi ma ya Allah ya ba shi karama ya ce kafin ranar ta fada sai ya taka aljanna kuma hakan kin aka kashe shi daga aikin wayan abubuwa kada ya sun ishe shi abubuwa na muwafaka na dacewa kaga annabi kuma har ya bada albishir yace ya ma Allah kyakkyawan zato kuma Allah ya samu Allah irin yadda ya mishi zaton yace na gan shi kam ya taka tsanwan na aljanna babu ma gurgunci a tare da shi Allah mana muwafaka bijahi sahabati rasulillahi wa bijahi maulana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da haka ko menene mutum zai yi kawai ya kyautata ma Allah tabaraka ta'ala zato san cewa shi Allah shine mai yin komi da komi eh Allah shine mai yin komi da komi kuma ya isa yi komi da komi aljanna wata abu ce kawai ni'ima ce wadda Allah ya ma bayan shi wadda take babba eh kuma sababin da kamar yadda na faɗi kawai rahaman Allah ta tabaraka ta'ala wanda akwai ni'imomi a cikinta kamar yadda mai sharhi ke alam annal jannata ka sani cewa ita aljanna mawjudatun al'an akwai ta har tun yanzu ma tana na khalaqa Allahu azza wa jalla Allah mai buwaya da girma ya halicce ta labinatun wani tubali ne min zahabin na daga zinariya wa labinatun min fidda da kuma wani tubalin na azurfa asba'uha kuma tsakuwanta ad-durr wal yaqut shine durr da yaqut wa turabuha kuma kasar ta az-za'faran shine za'faran laysa fiha naharun wala laylun a cikin aljanna babu wuni babu dare bal dau'un barge haske ne wa nurin da kuma haske ne abadan har abada da walƙuwa da haske duka wa inda ma ya'rifu ahadu al-laila mutanen aljanna suna sanin dare yayi bi irha'is suturi inda aka sassan inda aka sassabto labalai wan nahar kuma suna sanin wuni bi raf'iha inda aka dauke ta amma ba dan rana ba ko akwai bambanci tsakanin wuni da dare babu wannan duka tunda babu rana babu dare babu wuni ويعرفون أوقات الصلاة كما يا الجنة سنة سنة لو كنت نصلى بالتهليل والتكبير تهنيا هاي لا دكما كبر ويوم الجمعة كما سنة سنة رانا الجمعة بالزيارة لله تعالى تهنيا زيارة الله تسكي ما أوكت من سرقي والشهر كما سنة سنة ودا بالهدايا والتحف تهنيا كوتتكا دكما دي raba da ake ba su kyaututtuka da ake ba su ta atihimul mala'ikatu biha min Allah subhanahu wataala wadda mala'ika suke zo musu da ita daga wurin Allah wanda yake ya tsarkaka ya daukaka fi ra'asi kulli shaharin akan kowane wata guda ake kawo su sai su gane kenan wata yayi wa ya'rifuna al'ama kuma in aljanna suna sanin shekara da qaulil mala'ikati lahum da fadan mala'ika gare su inna Allah ta'ala yad'ukum lalle ne Allah madaukin sarki yana kiran ku li ta'amin ga wani abinci fahuwa lakum aidun wannan idi ne gare ku min al'ami ila al'ami daga shekara zuwa shekara to yi su gane kenan shekara ta yi Allah mana muwafaqa bi jahi maulana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasr al-haq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa mithalihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin